أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da sake ba mu dama muka dawo wannan wurin domin ci gaba da yi wa kawunanmu nasiha da sauran jama'ar musulmi gaba ɗaya shi ne akan gyara ayyuka da ɗabi'u da maganganu don shiryawa zuwa lahira kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ke nema wurinmu gaba ɗaya kowanne musulmi dai ya riga ya tabbatar imanin sakan ba za a dawoma duniya ba kuma idan an je lahira gida biyu ne kawai idan aka je mutum aljanna ba a gan shi ba Allah kiyaye mu to yana wuta ne idan aka je mutum a wuta ba a gan shi ba to yana aljanna ne Allah ya sa da mu hakan mu zama yan aljanna to hanya ta shiga aljanna shine gyara ayyuka nisantar abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya haramtar shine kaba'ir manyan zunubai wanda Allah ya haramta ta wannan hanya ko ta wannan dalili ko ta wannan tsani ake fatar mutum ya samu aljanna da fadalan Allah da rahamarsa Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam insha Allah karatunmu kuma zai dora inda muka ajiye a satin da ya wuce muna cikin kabira na ashirin da shida a kan zalimci wato cutar mutum ko ya cuci mutum ɗan uwansa ko musulmi ne ko kahiri ne ko ma dabba ne ka cuta to wannan ya zama zalimci shine muke magana a kai Allah ya mana gafara wakila lammahu bisa khalid ibn barmakin wa waladuhu qal ya abati بعد العز سرنا في القيد والحبس فقال يا بني دعوة المظلوم سارت بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها وقيل أكتي لما هو بيس لوكتين da aka daure Khalid ibn Barmakin wani basarake ne mai mulki a zamanin da wa waladuhu shi da ɗansa aka ɗaure su bayan sun yi mulki kamar yadda ka san al'ada da yadda ta gabata ko take gudana har yanzu nan sai gaga a samu da yawa cikin masu mulki ko bayan sun sauka ne wasu ƙaddarori su sa ɗaure su ko kuma suna akan mulkin wani ya zo ya yi musu ku ya rinjaye su sai ya haye mulki sai a ɗaure masu mulki din ko kuma an sauka a mulki a yi wani dalili da ya sa a daure mai mulki din akan kaddarawa na Allah tabaraka wa ta'ala to haka yawa ya wakana ga halidu dan barmak lokacin da yake a sarauta da shi da ɗansa aka yi musu ku aka saukar da su daga aka saukar da shi daga mulki aka daure shi a kurkuku kuma ba shi kadai ba aka hada da ɗansa saboda waɗansu dalilai tarihin wani dogon tarihi ne wanda ba za mu koma a cikinsa ba ƙala sai shi ɗan ya ce a lokacin da suke a gidan kurkukun ya ce allah sarki ya abaci baba babana ba da izzi kaga haka allah ya shirya muna bayan mun samu girma mun ɗaukaka a duniya shirna sai ga yadda allah ya shirya mun komo yanzu filƙaidi a cikin da baibayi walhabsi da ɗaurewa a kurkuku gamu a cikin mari kuma gashi an ɗaure mu a wuri inda ba an fita kurkuku kenan ce Allah sarki kaga ka Allah ya shirya mana mu ne wada cikin sarauta cikin mulki muna wacaniya muna jin daɗi amma yanzu ga yanda Allah ya yi muna faƙale sai shi uban ya ce ya bunayya kai ɗana ai wannan al'amarin da kaga ya same mu nan ni na gano dalili wato dawatul mazlumi addu'a ta wanda aka cuta ita ce ta yi tasiri a kanmu sarar bilailin ita ce ta yi tasiri gare mu a cikin dare addu'a sa ce wani wanda a cikin mulkinmu kasan al'ada na mai mulki wani lokaci giyar mulki ta kan ɗauki mutum ya karya ko ba gaba to haka ne wata rana mun karya na karya ba gaba to wanda na karya ɗin nan ba gaba bayan da ya iya tunda yana da mulki sai ce Allah ya isa Allah ya isa Allah isan masa to wannan Allah ya isa din da ya faɗa sarat bilaili ita ce ta yi tafiya a cikin dare dama ubangiji tabaraka wata'ala ya nunar cewa duk wanda ka zalunta ya ce Allah ya isa Allah ya isan masa Allah ce ni ko zan gaya wa mutumin ko ya ji ma ko kar ya ji ba dole bane sai ya ji a kunnensa amma na faɗa la ansurannaka wala ba da hinin sai na isan maka din komi daɗewar lokaci to da dare ne ransa ya ɓaji shi wannan wanda muka cuta ɗin sai ce kawai Allah isan mi ga wannan mai mulki gafal na an hamun morabka daga addu'a ɗin mun manta da ma mun cuce shi mu ko kula da wannan abin da muka yi masa ba walam ya gafalillahu an ha amma shi Allah bai manta ba to wannan dalilin na Allah ya isa ɗin da wannan mutum ya faɗa kuma akan mun cuce shi to shi ne tasiri a kanmu shi yasa aka jarabe mu da wannan bala'i wato shi Allah ya isa wurin mai mulki ko wurin wanda bai da mulki ta yi tasiri idan mutumin ya zalunce ka amma idan mai zalunce ka ba ko Allah ya isa sau nawa ka faɗa to Allah ba zai isa maka gunsa ba tunda shi bai cuce ka ba to yace to shi mun riga mun cuce shi ne ce Allah ya isa to shi ko Allah mu har mun manta da mun yi masa wannan abi to shi ka Allah bai manta ba domin Allah baya mantuwa tabaraka wa ta'ala shine ya kama mu muna cikin jin dadi muna wacaniya to sai Allah ya tube muna mulkin kuma da Allah ya tube muna mulkin bai saukar da mun ba sai a kurkuku wannan haka Allah ya shirya to Allah ya isa masa kenan a duniya ai gara ma isa masa a duniya da ya isa masa a lahira wannan ma abin ya zo masa da sauki kenan wa kana yazid ibn hakimi yaqulu yazid dan hakim ya zama yana faɗa ya ce ma hibtu ahadan katsu hibati rajulan zalamtu ban taɓa hirgita ba tsorata ba ga wani mutum da ɗai kamar haibati tsoro nawa rajulan wani mutum zalamtuhu wanda na cuta walla ba amin da ba wani mutum wanda nake tsoro a duniya banda mutum wanda na zalunta saboda in na zalunce shi to fa Allah shine maishinsa shine magaishinsa Allah ko abin tsoro ne amma wallahi ba wani mutum wanda ke tsoro ne a duniya sai dai mutumin na zalunta saboda shi wanda na zalunta to shi Allah shine zai tsaya masa amma ba wani mutum da nake tsoro don ya tsaya masa a cikin wani al'amari to banda Allah shi ko Allah ba mutum bane amma yakan tsaya wa mutum wani mutum shine mutumin da aka zalunta saboda ka ba wani wanda nake hirgita nake tsoro haɗuwa ta da shi kamar mutumin da na zalunta saboda shi Allah ne zai tsaya masa shi ne lauyansa shi ne zai bi kadin haƙƙinsa a wuri na ne da zalunce shi wa na alamu annahu la nasira lahu illallah don na tabbata shi wanda na zalunta ba da wani mai taimaka masa wanda zai ba shi kariya ya bi masa kadin haƙƙinsa da na taɓa ko da aka taɓa masa sai shi Allah ya ƙulu li haka ne hasbi Allah domin shi wanda na zalimta abinda zai ce min lokacin na zalimce shi nan ya ƙulu li abinda yake faɗa mini ko a gabana ko ba a gabana ba idan yana jin tsoro ya faɗa a gabana zai ce hasbi Allah Allah ishe ni ko Allah ya isa Allahu baini wa bainaka Allah ya isa Allah shi zai shiga tsakani na da kai to duk da ya faɗi hakan kuma Allah ya alƙawari ce zan shiga tsakanin tsakaninsa da shi wanda ya zalunta ne saboda haka mutane su mai da hankali ga zalunta wa ‘yan uwa kowa da kowa ko dabba ma kar a zalunce ta don wani mutum ya zalunci ma kyanwa ya ɗauri bai ba ta abinci ba bai sake ta ta ne ta nemo abinci ba aka sa shi wuta saboda wannan zalunta da wannan kyanwa ne wahubisar rashidu abal atahiyya a sha'ir fakataba ilaihi minas sijini ha zainil baitani shi'ran an ɗaure wani mutum da ake ce marashid mawaƙi ne wasu al'amurra ta yiwu lamari ne na irin mawaƙa hakan nan kila ya yi dai wani abu tsakaninsa da wani shi dai aka ɗaure shi a kurkuku saboda wasu dalilai fakataba ilaihi minas sijin hazainil baitaini shi'iran ko fakutiba ilaihi minas sijin aka rubuta masa aka tura masa kenan daga kurkukun wansu suka rubuta suka aika a bashi wasu hazainil baitaini ne baituka na waka aka rubuta da shi mawaki ne sai aka yi masa aljaza'u min jinsil fi'il aka yi wani shi'iran waka aka rubuta aka bayar a bashi abinda aka rubuta amma wallahi inna zulma shumun wa ma zala al-musi'u huwa az-zalumu sata'lamu ya zalumu يا ظلوم إذ التقينا غدا عند المليك من الملوم أما والله كسني والله كي إن الظلم ظالمجي شوم rashin arziki ne bala'i ne zalimci domin shi mawaƙi kasan baya rabuwa da zambo na zalimtar waɗansu da kazafi domin kazafi ma zalimci ne wa ma zalal musi'u huwa zalumu al musi'u maimuni wanda yake cutarwa wa ma zala huwa zalumu bai gushewa fa shine azzalumi tunda shi ya cuta sata'lamu zaka sani ya zalumu ya kai azzalumi azzalumi wannan mawaki da kai yi zambo ka zalunci wani ko da kaga an daure kan nan ai wannan ɗauri wani abu ne daban na duniya akwai babban ɗauri a lahira wallahi za ka sani izil ta kaina gadan idan muka haɗu gobe indal maliki gaban Allah za a gane manil malumu wari abin zargi wayi zargagge wanda zai halaka wanda ya zalunta shine zargagge wanda zai halaka wanda aka zalunta shine wanda zai ɗaukaka don za a karbi zaluncin da kai masa a biya shi ko a ladanka wa dubi zunubinsa a jibga maka wana bi an umamata qala yaji'u adh-dhalimu yawm al-qiyamati hatta idha kana ala jisri jahannama laqiyahu al-madhlumu wa arrafahu ma zalamahu bihi فما يبره الذين فما يبره الذين ظلموا بالذين ظلموا حتى ينزئوا ما بأيديهم من الحسنات فإن لم يجدوا لهم حسنات حملوا عليهم من سيئاتهم مثل ما ظلموهم حملوا عليهم من سيئاتهم مثل ما ظلموهم حتى يردوا إلى الدرك الأسفل من النار دقمي أماما قال يتي يجيء الظالم الظالم الظالم يجيء زيزو يوم القيامة ذا كاوش أزودش حتى إذا كان sai ya zamo alajisir jahannama a ganin jahannama laƙiyahul mazlumu ya kamar ya ya ci banza kamar ya tsallake sai wanda aka zalunta zai zo ya tarye shi a bakin gadar jahannama din wa arrafahu sai ya sanar da shi shi kuma ya gane shi kai wane ni ne ka zalunta fa ni ne ni ne ka zalunta fa rana kaza kai min kaza ko ka zage ni ko na yi maka aiki baka biya ni ba ko ka duke ni ko ka mare ni ma zalamahu bihi ya sanar da shi abin da ya zalimce shi akai yace kai ne kai min kaza fama yabrahu alladhina zulimu alladhina zul- zulimu wanda aka zalunta din nan fama yabrahu ba za su gushe ba suna ciku ciku su rike bil ladhina zalamu ga wanda suka yi zalunci hatta yanzu ma bi aidihim min alhasanat sai duk sun karbe abin da yake hannun wannan mutumin wanda ya zalunta na kyakkyawan ayyuka ladarsa za su bari ya tsallaka gadar jahannama gadar gadar gadar siradi ba fa in lam yajidu lahum hasanatin idan ba su da lada suka yi zalimcin ko ku a'a shi wanda aka yi zalimta din ko da yazo wasu riga shi mutumin azzalimi ne dama wasu sun karbe ladarsa mutumin bai da lada humilu alaihim min sai'atihim sai a aza su aza ga wanda wanda suka yi zalimcin min sai'atihim sai su sai a dogo zunuban waɗanda aka cuta din sai a zuba ma wanda suka yi cuta din an buga an diba ko ina ladansa ya ƙare sai wanda suka zo daga baya sai to Allah mu ma ya cuce mu ya muna kaza muna kaza sai su faɗi abin da ya musu nan sai Allah ya to kai ku biya ka biya su mana to Allah ai babu a doba ladan sa ai ladan ya kare babu lada sai su wanda aka zalunta ne sai ah to Allah ko ladan aka ba mu ai za mu zuba ne ga sikelin mu ne saboda ladan ya rinja zunuban mu saboda haka yanzu ka aisha dauko zunuban mu sai a rage mu su a zuba masa la kiyaye mu to sai a ɗebo zunubansu sai a jibga masa misla kwatankwacin ma zalamuhum irin zaluntar da ya yi musu dinnan sai a kwasa zunuban waɗannan da ka zalunta sai a lafta maka kai da kai zalimcin tun da lada ya ƙare a ta'iraddu haka za a yi ta yi sai an mayar da su azzalumman ba su da lada ko ɗaya sai a wannan zaluntar sai ta kai su ila darkil asfali minan na kasan kasa na wuta Allah kiyaye mu saboda ba su da lada ko kwara ɗaya tak an wawa shi an biya wanda suka zalunta wani abdullahi bin unaisin al سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر العباد يوم القيامة هفاة عراة غرلا بهما فيناديهم مناد بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك الديان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة أو أحد من أهل النار أن يدخل النار وعنده مظلمة أن أقصه حتى حتى اللقمة فما فوقها ولا ظلم ربك أحدا wani abdullahi bin unaisin daga abdullahi dan unais radiyallahu anhu qali yace sami'tu naji rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana fada yace yuhsharul ibadu za a tayar da bayi yawmul qiyamati ranar qiyama kamar yadda kowa ya sani dai akwai mutuwa kuma akwai tashi wanda za a tayar da kowa da komai a tasamma mahashar domin a yi sakayya wa kowa da komai mutane da dabobi da aljanu za a tayar da mu hufatan marasa takalma uratan huntaye ba mai sutura gurlan masu rashin kaciya ba wanda yake da kaciya kowa ne kamar da aka halice shi ya zo duniya buhuman za a tayar da su kirin fayunadihin munadin nan sai Allah ya sa wani mala'ika mai shela yi shela bi sautin za a yi shela da wani murya wanda ya samahu min budin kama ya samahu min urbin ana ji ko da bayan sahu mutum yake can nesa ma zai ji kamar yanda wanda yake kusa da mai kiran zai ji za shi yi shaila ne kowa da kowa zai ji ba wanda zai ce ai lokacin da aka yi kiran ban ji ba a'a kowa da kowa zai ji ba wani mai bacci ba wani wanda hankalinsa ya kau kowa da kowa ma zai ji wannan shaila ne Allah sa abin ya zo mana da kyawu to abinda zai faɗa anal maliku dayan Allah ce a gaya muku bayi ni ne Allah sarki mamallaki addayan mai bincike layan bagi lahadin saboda haka bai kamata wani mutum min ahlil jannati wanda ya kasance dan aljanna ba zai taba yiwa ba an yarkula aljannata ko da shi dan aljannan ne ba zai yiwa shiga aljanna ba aw ahadin koko wani mutum min ahlin nar wanda yake dan wuta ko dan wutan ne ba zai taba yiwa shiga wuta ba an yarkula nar ya shiga wuta wa indahu mazlimatun yana da wani zalunta mazlamatun kenan da wani abun zalunta wanda wanda ya zalunta na wani ba zai taba yiwa wani yanzu gida dai biyu ne gare mu nan in ji Allah haka wannan mai shela zai shela gida biyu muke da shi yanzu a wannan wurin daga aljanna sai wuta ba wanda zai shiga aljanna din ko ba wanda zai shiga wuta yana da koda azzarra da ya zalunta na wani sai an biya bashi saboda ku ji da kyau in ji Allah haka za a yi wannan shela din kun ba labari bane haka za a yi ne hatta kusahu sai an bi daddaki an biya kowa hatta latmata har mari ko lukuma shi kan ɗauki haka ko da loma ce fama fauka ko abin da ya fita latma kan ɗauki mari ko marin ko lafata wani ne kai ko da lafata sakai ko kuma ɗauke shi lukuma ko da marin wani ne kai wallahi ba za ka shiga aljanna ba ko ka shiga wata sai ka biya ko abin da balle dada abin da bai kai balle dada abin da ya fi haka shine kuma fauqaha wala zalima rabbuka ahadan Allah bai zai zalimtar kowa ba ka wannan kuma fauqaha din nan to ko abin da bai kai mata ba ko abin da ya kai ko abin da ya fita kowa ba za a zalunta ba na'am kulna ya rasulullah sai muka ce ya annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ba mu wannan labari kaifa wa inna ma na'ati hufatan uratan ya za a yi a ce kowa sai an biya kowa sai ya bi abin da ya zalunta wani fa kudin wani ne ya ci fa wani fa ya karbe wayansa ne ko ya sace handset dinsa ko motarsa ko dai abin da ya kama da gashi ko kowa zo duniya ya zo lahira yanzu nan ba mai taguwa ba mai wando ba ko naira ba ba taro ba sisi to ya za yi abiya da ya ce Allah sarki yi ne tunaninku faƙala sai manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ah malhasanat bilhasanati wa sai'ati jaza'an ai za a yi sakayya ne da hasana aikin kana lada a ɗiba a jibga a biya wanda ka zalimta wa sai'at idan lada ya kare za a ɗau zunubai na waɗancan da ka zalunta sai a jibga maka kai da ka zama azzalumi wanda ka sace masa waya ko ka sace masa kuɗi ko ka dunguje shi ko ka ture shi ko ka yaudare shi ko ka yi masa ƙazafi ko da abin da ya kama da hakan wanda yake zalunci shine za a yi sakayya a ɗoba ladan ladan ka biya su in kuma ladan ya kare naka a ɗoba zunubin su a jibga maka wala zalimu rabbuka ahadan don ubangijinka tabaraka wata'ala ba zai cuci kowa ba kowa sai an biya shi sai ai wannan kisasin tukuna wanda ladarsa ta ta ta hai sai ya aljanna Allah ya sa da mu a ciki wanda ladarsa ta yi lo ta yi ƙasa to shi kenan sai a sashi wuta Allah tabaraka wata'ala kiyaye mu zalimci mu ba abu ne mu yi kokari mu iya kan mu nisanci zalimci tun a duniya tun mutuwa bata zo ba idan mutuwa ta zo babu tuba wanda ka zalimta ka nemi yafiya wurin sa biya ka biya shi tun da wuri tun mutuwa bata zo ba Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mai zo mana da kyawu Allah ya mana gafara Allah ya kiyaye musibobi Allah ya kiyaye mu wannan kasa ta mu Najeriya Allah ya ba mu kwanciyar hankali wannan musibobi suke damu mu na corona virus din nan Allah ka kiyaye mu ka ba mu kwanciyar hankali kai mana wannan musiba masu mulkin kasan mu nan Allah ka data mana da su ga alkhairi ka tungude mana su ga sharri mu ma Allah kai mana haka albarka annabi Allah ya mana gafara baki da bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على سيدنا من الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم